الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد wannan shine darasi na na hudu ne ko na uku na hudu ne ko na biyar wannan shine darasi na biyar a cikin littafi na al-muqaddimatul iziyya malam yace faslun tabtulu as-salatu bi tarki shartin min shara'itiha ma al-qudrati alayhi sallah tana lalacewa idan aka bar wani sharadi daga cikin sharuɗanta matukar dai ana da ikon yin wannan sharadin wa bi tarki takbiratul ihrami da kuma barin kabbarar harama awin niyyati ko niyya aw ghairihima min arkaniha ko wani wanda ba su ba na rukunnan sallah wa bi tarki sunnatin wahidatin amdan da kuma barin sunna guda da gangan ala ahadil qawlaini akan ɗaya daga cikin magunna guda biyu na malamai wa bil kalami li ghairi islahiha da kuma yin magana ba dan gyara sallar ba kenan in magana ta gyara sallah ce babu lehi wa bil fi'li al kathir min ghairi jinsi salati da kuma aiki mai yawa wanda baya daga cikin jinsin sallah kalmashi al kathiri kawan misalin tahiya mai yawa bi khilafil qalili jiddan sabanin tahiya kadan sosai kalmashi li sutratin aw furjatin ko kuma tahiya dan me yake da suna misalin aiki wanda baya da aiki wanda baya lalata sallah shine tahiya dan kusanta ga sutura ban san ko ana gane da ke ba misali mutum ne yake sallah can sai ga wani zai wuce sai ya yi wa gaba gaba dan ya mi ya sanya bango ya kasance mishi sutura ko kuma dan ya hana wata dabba ta wuce domin ya tabbata a hadisi manzo Allah in yana sallah in wani abu zai zo ya wuce sai ya taho gaba dan ka abin ya wuce mi gaban shi aw furjatin ko kuma mutum yayi tahiya ne dan ya liƙe wani hili da ke da kai a cikin sallah sahu bai cika ba sai kai tahiya dan ka cika sahun wal wal ghamzati da kuma alama da idanu shine al ghamza signal da idanu ishara da idanu shi al isharatu bil aini shi ake cewa ghamza wa hakkil jasad da kuma sosar jiki والأكل والشرب shi kuma ci da sha mubtilun mutlaqan yana lalata sallah kai tsaye wa bi ziyadati fi'li fi'lin min jinsi salati amdan da kuma ƙara wani aiki na jinsin sallah da gangan misali mutum ya ƙara raka'a ko sujada da gangan aw jahalan mutlaqan ko kuma dan jahilci kawai wa sahwan in kasura da kuma ƙari akan sallah a cikin mantuwa in yayi yawa shi ma yana lalata sallah wa huwa raka'atani fi subhi shine raka'a biyu asuba sallar asuba a cikin mantuwa ka ƙara wasu rak'o'i guda biyu to sallar ta lalace gaba ɗaya wa arba'u raka'atin fi zuhri raka'a hudu a az-zuhr wal asr wal isha da al-asr da isha'i kamar yadda mu gani dai in dai mutum ya ƙara adadin sallah to sallar ta lalace sallar azahar ka zo ka yi raka'a takwas to sallar ta lalace amma raka'a shidda kai ko bakwai to sai ka yi sujudu sahau ka yi ba'adi shikenan wa man salla salatan tammatan ata ala nizamiha duk wanda zai yi sallah sallah cikakka to zai zo da ita akan tsarinta wa man salla salatan tammatan duk wanda yayi sallah sallah cikakka ata ala nizamiha yayi ta akan tsarin ta wa huwa la ya'rifu al-farda min as-sunnah alhali bai iya bambance tsakanin farilla da sunna ba wala sunnata min al-mustahabbi ko kuma mustahabbi da sunna faqila wasu malamai suka ce inna salatahu batila sallar shi ta lalace eh kai dai sallah dai kake amma an tambaye ka meye farillan sallah meye sunnonin sallah meye mustahabban sallah baka sani ba wasu malikiya suka ce sallah ka ta lalace ka ashe mutane da yawa na ba sallah suke ba ko wani ko yanka shi zaka bi ga maka farillan sallah a tirololi ko kaɗan za su tsira to kaga wannan kaulin in aka tai akan shi akwai matsala ana ganin da ke ko to shine ma ne yace wasahihu annaha sahiha kaji maganan ma dadi a gare ta wasahihu annaha sahiha in akhadha wasfaha min alimin amma in ya koye ta ne daga wani mai ilimi ba inna wajadna aba ana bane ba shi da ya tashi ya ga ana sallah bane yayi to kenan hankalin ku ya kwanta amma dai haka dai bai kamata a ce kana sallah baka san rukunnan sallah ba baka san baka san farille baka san sunnoni ba bai yi ba girma ya faɗi faslun sujudu sahwi sunnatun wai kuma mutum wai sai ya turo maka tambaya wai yana so yana so lokaci guda yana so a mishi vocal a gaya mishi farillolin sallah da su wannan wannan magana nake muku shekarun jiya jiya nan wani ba Allah ya turo mini tambaya malam da Allah ina so a yi mini bayani akan farillan sallah a zano mini su da sunnonin su da kun mustahabbanta na sani amma dai ka san aka ce ƙari ya yi ƙara halagar da ke ko na sani amma dai dan dai in ƙara tabbatarwa ne da abin da nake a kai nake to ni ban da wannan lokaci na tura mishi liyan na karatunmu na ahalari na ce saurari karatun ahalari daga harkuwa ƙarshe za ka sani na huta da shi ban huta ba mai haka ne amma kawai sai ka bata min ni da ma kwanakin nan ko abinci ma alkahura ne nake in ci shi balantana wai in zamna in ta zano maka rukunnan sallah da wane ne da wane ne a shi shi jazakumullah ai littafi ne tambaya kaga ahlari gaba ɗayan shi bayani ne akan sallah to ka gani littafi ne to shi yasa kaga in mutum ya samu audio nan na ahlari yayi ta maimaita saurarawa sai ganewa sai ganewa ko ko littafi ko karatu na ashmawi duka suna yi amma mutum ya iya zamna ya kalli fim ka kasata nawa amma bai iya zamna ya saurari karatu ya saurari karatu na awa biyu awa uku awa hudu to ka gani faslun sujudu sahwi sunnatun sujudu sahwi sunnatun shi sujada ta mantuwa sunna ce linaqsi sunna muakkada amma idan sunna ce aka rage mai ƙarfi mai sunanin salati daga cikin sunnonin sallah wa hiya samaniyatun kuma su sunnonin nan wanda suke mu'akkada guda takwas ne qira'atu ma wa ummil qur'ani karatun abin da yake ba na suratul fatiha ba wal jahru wal israru wat takbiru duk wannan sunna ne mu'akkada da bayyanawa da asurtawa da kuma kabbarori na sallah cewa takbiratul ihram banda kabbarar harrama والتحميد والتشهد الأول دكما آه التحميد شيني آه شيوا الحمد سمع الله لمن حمده وتشهد دكما تهيا تفرق والجلوس الأول له دكما زمان زماناش والتشهد الأخير دكما زمان كرشي ولا سجود لترك سنة غير مؤكده babu sujada idan aka bar sunna mai ƙarhi ka takbirati a babu sujada idan aka bar sunna wadda ba mai ƙarhi ba ce sunna biji akwai sunna mu'akkada akwai in kana son ka san mu'akkada su ne wannan da malam ya zano wannan sunnonin da aka zano su ne in ka bari za ka yi ne sujudu sahau ka yi ƙabli ko ba'adi ka takbiratin wahidatin gairi takbiratul ihram kaman kabbara guda wadda ba ta banda kabbarar harama wala li tarki fadilatin haka kuma ba a yin sujada ta mantuwa idan aka bar mustahabbi kal qunut fi subhi kama al qunutu a asuba fa in sajada lahu ma batalat salatuhu idan mutun yayi sujada ta mantuwa dan ya bar sunna ko kuma mustahabbi to sallar shi ta lalace ana gane da kyau ko ta wace ki kara bari in sa ta a abin ga mud avion yace fa in sajada lahuma batalat salatuhu idan mutum ya bar sunna ko mustahabbi sai ya sujudu sahau sallar shi ta lalace wala li faridatin haka kuma mutum ba zai sujudu sahau ba dan ya bar farilla ka takbiratul ihram kaman ka bar harama a ita sallar gaba ɗaya ce sai an sake ta aw li ziyadati qawli ghairi mubtilin bis salati kal kalamil qalil ko kuma dalilin ƙari na wata magana wadda ba ta ɓata sallah kalkalami alkalili kawon magana kaɗan tahwan cikin mantuwa au fi'ilin gairi mubtilin ko kuma aiki wanda baya lalata sallah shi ma haka ba a mishi ba a mishi sujada ta tarab kanuwa ka ziyadati raka'atin fi ruba'iyyati sahwan kaman ƙarin raka'a a cikin sallah wadda take da rak'o'i guda hudu sahwan a cikin mantuwa wal insirafil qarib min as-salati sahwan da kuma a sallamewa daga sallah a cikin mantuwa to idan mutum ya tuna in dai lokaci bai yi nisa ba sai ya komo ya ni ya komo ya zamna ya sallame shine wal insirafil qarib min as-salati sahwan wa mahallu sujudi sahwi mukhtalifun kuma inda ake yin sujada ta mantuwa ya bambanta fa ziyadatu faqat yasjudu laha ba'da salam idan ƙari ne kawai mutum yi a cikin sallarsa zai yi sujada ta ba'adi wan naqsu faqat aw an naqsu wa ziyadatu yasjudu lahu ma qabla salam amma idan rage wani abu ne kai cikin sallah ko kuma ka rage kuma ka ƙara to shi wannan za ka yi sujada biyu kamin sallama wa sifatuhu sajadatani kuma shi siffarsa sujada guda biyu ne yukabbiru lahuma fi ibtida'ihima mutum yayi kabbara domin su ma'ana yanda ake sujudu sahau mutum yayi kabbara a horkon su warrafu minhuma da kuma daguwa daga gare su wa yu'idu tashahhuda fil qabli in kabli ne to sai ya maimaita tahiya thumma yusallimu sannan ya sallame mafhumul mukhalafa in ba adini fa ba a tahiya amma wasu malikiyan ma habba adin ma sai an yi tahiya to duka dai ma ba a tahiya fa in sahal ma'mumu khalfal imami fa innal imama yahmiluhu anhu idan mamu yayi mantuwa bayan liman to liman yana doke masa shi wa yalzamul ma'mumu sahwal sahwul imami amma kuma mantuwa ta liman tana lazimtar mamu ma'ana in kana in kana sallah bayan liman duk kuskuren da kai liman ya dauke maka shine muhimmancin sallah bayan liman amma shi liman in yayi kuskure ya shahiwa kowa da kowa wa illam yas wa illam yasha ma'ahu koda ko a ce limamin bai kuskuren tare da shi ba shi wanda yake bayan shi wala hadara sahwahu ko kuma babu shi nan aka yi ne aka yi wannan mantuwar in dai har ya samu raka'a to sai ya yi sujudu sahau shi ma faslun salatul jama'ati sunnatun wannan duk mun yi bayanin shi a cikin ahalari da da iziya eh da ashmawi salatul jama'ati sunnatun muakkada sallah ta jam'i sunna ce mai ƙarfi wala yahsulu fadluha wasu malamai ma sun ce akan wajibi ce kuma gaskiya wannan ce magana mafi inganci domin a hadisi manzo Allah ce man sami an nida'a falam yujibhu fala salata lahu illa min uzrin duk wanda ya ji kiran sallah bai je bai sallah masallaci to bai da uzuri sallar shi ba ta yi ba in yayi ta sai mai uzuri haka kuma wani makaho ya zo a bashi saukin sallah manzo Allah bai bashi sauki ba to in ana wa makaho saukin sallah gida to ina ga mai ido wala ya hasulu fadluha illa bi idraki raka'atin ba a samun falalar sallar jami'i sai an samu raka'a guda bi sajadataiha tare da tare da sujud tare da sujudan ta guda biyu faman adrakaha laysa lahu an yu'idaha fi jama'atin ukhra wanda ya samu me yake da suna jami'i ko da raka'a guda ce tare da wani jami'i to baya akan sai ya sake ta tare da wasu jama'a ma'ana mutum ne ya samu jami'i na azhar amma raka'a guda ya samu yanzu bayan ya kare sallah sai isko ni masallaci kuma yanzu ne za su tada sabon jam'i to shine mala yace ba sai ya sake wannan jam'in da ya ba ya samu wancan jam'in sai da yana iya shiga amma da niyyar mi nafila ya halatta kai sallah wanga masallaci ka koma wani masallaci ka isko ana ka shiga da niyya wal jama'atu ithnani fasa'idan shi kuma jam'i yana farawa ne daga mutum biyu zuwa sama wa man salla wahdahu aw lam yudrik ma al imami rak'atan duk kuma wanda ya salla shi kadai bai samu ba tare da liman raka'a guda ce kakka fa inna lahu an yu'idaha fi jama'atin to shi yana iya sake ta a cikin jam'i ana ganin da ke ko misali kai ne ka zo masallaci sai ka isko sai ka sai kai zaman tahiya kawai ka samu liman ya sallame sai ka ji makwabtan masallacin ku yanzu ake tadawa kana iya ka fece ana ganin da ke ko yawwa in ji Hausa gayu kana iya ka bar wannan masallacin ka tahiya ka can inda zaka samu jami'i gaba daya malam yace aw ma'a wahidin ko nan ne aw ma'a wahidin ma'muman nawiyan bidhalika التفويض ko kuma au ma'a wahidin ma'muman ko kuma tare da wani limami ma'mum ko kuma tare da wani mamu nawiyan bidhalika at-tafwid yana nufin da wannan at-tafwid shine ma'anan kamar ya samu samun neman albarkaci shine at-tafwid ana ganin da kyau ko in kana tilka salatu ghayr al-maghribi idan ya kasance wannan sallar ba magariba ba ce wa kada al-isha'u ba'da witri ba'da witrin sahihin haka ma sallar isha'i bayan witri cikakke wa man uqimat alayhi tilka as-salatu huwa fil masjid duk wanda aka tayar da wannan sallar yana a masallaci fa innahu la yabda'u bi tilka as-salati to baya fara wannan sallar wala ghairiha ko wadda ba ita ba fardan aw naflan farilla ce ko kuma fa ko kuma nafila kenan in dai har aka tayar da sallah idza uqimatu salatu fala salata illa al maktuba da an ta da iqama to babu wata sallah da ya halatta kai sai sallan nan ta nafila sai sallan nan ta farilla da aka tada baya halatta ka ce kai nafila sai wanda ya fara ya halatta yami yughtafaru baqa'an ma la yughtafaru ibtida'an kun ga wannan ka'idan nan tana aiki shurutul imamati tis'atun sharuɗan limanci guda tara ne at-taharatu tsarki fala tasihu imamatu man salla muhdisan limancin wanda ya salla da hadasi bai inganta muta'ammidan amma inda gangan yayi asani na biyu Allah ya kuna ma'muman kada ya kasance shi ma mamu ne ana gan da kyau ko me ake nihi da wannan misali ka zo ne sai ka isko an kare sallah amma ga wani shi kuma ya tashi yana cika abin da ya kubuce mishi sai ka ce to bari in bi shi shi ake cewa imamatul masbuq a fiqihu to malamin malikiya suna ga bai halatta ba ana gane da kyau ko to kusan gaskiya haka shi yake alkhairi in kaga mutum ya samu sallah tare da liman kai ka koma gehe ko ka samu wani kuyi ku yi tare amma akwai malaman da suna ganin babu laihi mutum ya yi sallah tare da liman ya zo yana cikawa kai kuma sai ka me sai ka bi shi akwai malaman da suke ganin haka wallahu ta'ala alam abin da dai kaka bi shi malam yace asani ko asalisu ne yawa fa man iktada bi masbuqin aw bi ma'mumin zannahu imaman batalat salatu duk wanda yayi koyi da wanda yake masbuki ma'ana ya samu sallah a jami'i sai dai an riga sa da wasu raku'o'i ko ko yayi ko ya bi wani mamu wanda yake tsammanin shine liman batalat salatu to sallar shi ta lalace wannan yana iya samuwa misali masallaci ya cika kai kun baka san masallaci yana da ciki ba sai ka isko wani mutum waje yana sallah to ka aza kai nan ne ake sallah kawai limamin ne sai ka bi shi ko kuma ka aza ka aza shi kadai ne yake sallah sai ka bi shi alhali ashe shi kuma sallar cikin masallaci ce yake mi yake bi to kaga wannan sallar taka ta lalace domin shi ma yana bin wani limami ne to kuma ba a bin ba a biyayya akan biyayya as-salisu na uku al-islamu musulunci ar-rabi'u az-zukura ya kasance mazakuta ya kasance namiji ne fala tasihu imamatul mar'ati mutlaqan kai tsaye limanci mace baya halatta amma mun yi bayanin cewa ya halatta amma sai dai ba za ta shiga gaba ba manzon Allah ya sa wata mata ta rika jagorantar mutanen su sallah a gida amma sai dai maza kawai za ta za ta yi ma eh mata kawai za ta yi ma kai subhanallah to alkhamisu albulugu an taɓa yin samun wannan na taɓa ganin wannan kwanakin baya da jima na an yi shekara biyar ina tsammani a ƙasar amurka ce wai aka samu wani masallaci mace limamiya eh na taɓa ganin labari shekantaka dai ba ba sallah ba mace wai limamiya kuma a cikin sahun za a zo mata da maza a haɗauri guda da yahuda ne ke wannan abin yanzu da malaman musulunci sun yi shiru akan wannan shikenan yanda suke takuduwa a igilis suna sheke aya sai a rika takuduwa a masallaci ana sheke aya to da yake mu har yanzu akwai alkhairi kuntum khaira ummatin ukhrijat lin ta'muruna bil ma'ruf wannan shine ba matukar dai akwai malamai masu wa'azi to alkhairi ba zai kare ba a ban kasa yace alkhamisu haka kuma aka samu wani wani limami a kasar a Afirka ta tsakiya Afirka Dishid ne, Afirka Dishid aka samu wani limami shi kuma yana yana halatta auren jinsi har ma a masallacin shi ana kulla auren jinsi. Wallahi, wannan labari, amma alhamdulillah an samu ya sheka shi lahira. Eh, wani aka samu ya yi kundun bala ya je hallaka shi, ya mutu, an kashe shi. To kaga wannan haka ya dace, da irin wannan ɓata sunan musulunci ne ai wanda yake da wannan ma ba musulmi ba ne domin wanda har zai halatta namiji ya aure namiji mace ta aure mace kata an ya huta daga musulunci ai mun karanta ka'idar ko man ankara ma'luma min ad-din bi darurati faqad kafara kuma shi ba da jahilci bane ai tunda limami aka ce kenan kenan yayi karatu ma irin su wannan duk yan hayan turawa ne da suke dauka su sa musu rigan malunta dan su zo su ta sama musulunci abubuwa na rikitarwa yanda suka waddu law takfuruna kama kafaru takununa sawa tunda su sun kawurce sun ce ya halatta ai auren jinsi kenan mu ma bari dole su su dora mana a samu limamai masu daura auren jinsi to lalace mun bata kai nan ba alkhamisu shine ko albulugu balaga fala tasihhu imamatu ghayr albaligi wanda ba balaga wanda ba balagagge ba limanci shi baya inganta fil fardi a farilla sai dai mun ga cewa kishiyar haka ne illa li mithlihi sai dai in zai limanci ne ga makamantansa inda ko gobro suka ce baya halatta ya ja masu aure da sai mu ce a suna da gaskiya a nan as-sadisu al-aqlu hankali fala tasihu imamatul majnuni kenan limancin mahaukaci baya inganta walas walas takrani ko kuma wanda yake cikin su maye asabi'u al-hurriya na bakwai shine hurriya me ma'anan hurriya shine yanci wa hiya shartun fil jum'ah sharadi ne a juma'a ma'ana sharadi ne na limancin juma'a as-saminu as-salamatu min al-fisq bil jariha mutun ya kubuta daga fasikanci na jariha mun yi bayanin shi ko fasikanci na gangar jiki ba fasikanci na me ba na zuciya halatta haram fala tasihu imamatu zani wa sharibil khamri da haka ba ta inganta limancin mazinaci da mashayin giya magana mafi inganci babu laihi limancin su wannan zunubin su baya da alaka da me da sallar su ya halatta magana mafi inganci a wajen ahlus sunna التاسع القدرة على الأركان يكسنشي آه kana iya cika rukunai na sallah fala tasihu imamatul ajizi anir ruku'i masalan dan haka sallar limancin wanda baya iya ruku'i baya tabbatuwa illa an yakuna illa an yakuna al-ma'mumu aidan ajizan anhu sai in ya kasance duk jirgi ɗaya ya ɗauko su gurgu ne yake jin mi guragu mai sallah da zamna ne yake jin masu sallah mi yawwa duk jirgi guda ya ɗauko su to duk ila ce ake ce ma ba'u wa kadhalika al'ajizu an ahkami salati fala tashihu imamatuhu illa limithlihi haka wanda baya iya kawo hukunce hukuncen sallah to limancin shi baya inganta sai da makamancin sa wa ikhtalafu wa ikhtulifa an samu sabani hal tashihu imamatu man lam yumayyiz bayna ad-dad wa dha hal limancin wanda baya iya bambanta dadun da za'un ya inganta wa imamatul lahini da kuma limancin mai kurakurai a wajen karatun Qur'ani shine Allahin daga Allahanu ne ana gan da ke ko wa tashihu salatu khalfa al-mukhalifi fil furu'i az-zanniya sallah bayan wanda ya saba ma al-furu'u mun yi bambanci mun yi bayani a cikin ashmawi abin da ake ma al-furu' al-ikhtilaf fil furu' da al-ikhtilaf fil usul shine alfuru'u zanniya ma'ana hukunce hukunce na addini wanda ba a da me yake da suna nassi qat'i a kansu wanda aka samu sabani a cikin su kalmaliki ya bada misali kawai misalin dan malikiya yayi sallah khalfa shafi'i bayan dan shafi'iyya babu lahi domin sabanin da suka samu akan wasu abubuwa ne na addini wanda suke ba su kai usul ba ko duk sun yarda da sallah wajibi ce to sabani ne na ana rungume hannu ko ba a rungumewa ana jisatul istiraha ko ba a yi misali to kaga duka wannan furu'u ne babu lahi a wannan faslun shurutu sihhati salatil ma'mumi kawai misali nan ne kace dan izala bayan dan mi dan dariqa ne ba wanda ka hokin shi bayyana ba masu cewa Allah uku ne irin su dan anti eh masu su ne masu masu aqidar kowa Allah ne eh shi shi ne ake cewa aqidatu wahdatul wujud aqidatu wahdatul wujud faslun shurutu sihhati salatil ma'mumi ko kuma irin wanda kaji an ce suna da karama ta wata guda ba su arwalla eh wannan ai bai kamata kai sallah bayan shi ba a ce ma a ce ma wai mutum ne wata guda baya arwalla ah wannan karama ka san ya san ba ta gaskiya ba ce ko don hara ce shurutu sihati salatin al'awwal sharuɗan ingancin sallan mamu guda biyar ne kai da kake sallah bayan liman sai ka cika sharuɗa sannan sallar ka ta yi bayan shi al'awwal al-iktida'u shine kai koyi da shi wa huwa an yanwi annahu ma'mum bil imami shine ya sa a zuciyarsa cewa yana koyi da liman wa anna salatahu tabi'atun li salatihi kuma cewa yasa a sal kan shi cewa sallar shi tana bin sallar liman fa in tabi'ahu min ghairi niyyatin batalat salatu idan ya bi ta ba tare da niyya ba sallar sa ta lalace asani na biyu Allah ya atamma muftaridun bi mutanaffilin kada mai farilla yayi sallah bayan mai nafila ya yi koyi da mai nafila amma magana mafi inganci ya halatta ya tabbata a hadisi bukhari da muslim mu'azu yana sallah masallacin manzon Allah to shine limamin angosu to shi yana kwadayin sallah bayan manzon Allah shi yasa sai yayi sallah bayan manzon Allah sai ya komo angosu ya ja su ni ya ja su sallan nan sallar da yayi wacce ita zai zo ya ja su to wacce ce ta farilla kai dai ka san ko zabi aka bashi kuma ba ko ba amma bashi zabi ba kai ka san dai wanda zai sa ta farilla ko wanda ya bayan manzo Allah to ka gani shi yana farilla shi yana nafila su suna farilla as-salisu an yattakhidha al-qardani fi zuhuriyatin aw ghayriha ya kasance eh an yattakhidha al-fardani an yattahida al-fardani fi zuhuriyatin aw ghayriha ya kasance sallolin da za su yi na farilla sun zamanto iri ɗaya ne fi zuhuriyatin ya kasance sallah ce ta azhar aw gairuha ko abin da ya kamata haka fala yusalli zuhuran khalfa asri wala al dan haka mai sallah ta azhar ba zai yi sallah bayan mai sallah ta sallah asar ba wala al ko kishin haka shi ma magana mafi inganci ya halatta ka'ida suke cewa al-ikhtilafu fi niyyati bainal imami wal ma'mumi la yu'athiru fi sihhati al-itimam ka'ida ce fikihiyya bambancin niyya tsakanin liman da mamu baya tasiri akan sallah dama nan ne aka samu sabanin wai shin har ya halatta niyyar liman da ta mamu ta bambanta wanda suka ce bai halatta ba shine suka ce irin wannan wannan fatawar ta cewa mai azhar mai la'asar baya mai azhar baya sallah bayan mai la'asar to amma ya halatta niyya ta bambanta dalilin kuma wannan hadisi ne da muka kawo na Bukhari da Muslim ai kun ga niyya ta limami shi niyya shi ne ne nafila shi su kuma wannan niyya su ne sallah ce ta farilla ta azhar الرابع أن يتحد في الأداء والقضاء يكسن شيء آه سني دي دي أوجن الأداء إثروا والقضاء da kuma biya ana gane ga misali yace fala yusalli zuhran qada'an khalfa man yusallihi ada'an dan haka kada yayi sallar azhar da niyan biya bayan wanda yake sallatar ta ada'an ma'ana a lokacinta walal aks ko kishi haka kun san a fiqhu akwai abin da ake ce ma alqada'u da al'ada alqada'u shine biyan sallah da ta me al'ada shine yin sallah a cikin lokacinta to shine malam misali yace baya halatta kai sallar azhar da niyan kai wadda ta kubuce ce zaka biya a bayan wanda shi suna yin ta ne a lokacinta shi ma wannan duka dai mas'ala guda ce duka ya halatta al-khamis na biyar al-mutaba'atu fil ihrami was salami shine al-mutaba'atu fil ihrami bi ya kasance kana bin limami a wajen kabbar harama da kuma wajen sallama falau ahrama aw sallama qabla al-imami da a ce mutum zai dau niyyar zai zai ihrami ma'ana zai yi kabbara ta farko ko ya sallame kamil liman aw sawahu ko kuma suka yi daidai liman na Allahu akbar kabbar harama shi ma yana yi daidai wa daida ko suka sallame lokaci guda bafalat salatuhu to shi sallan mamu mai bi bayan liman sallar shi tami ta lalace kenan dole ne ka bari sai liman ya yi kabbara kai sai ya sallame sannan ka sallame wa amma gairuhuma fasabuku fihi gairu mubtilin amma wanda ba su ba to haka ne na azana tsallake to wani ya me yake da suna wani ya riga wani baya lalata sallah lakinnahu haramun sai dai haramun ne wal musawatu fihi makruhun ma'ana ana nuhin abunda ba kabbar harrama ba da abunda ba sallama ba to shi wannan baya lalata sallah sai dai haramun ne kun gane ko haramun ne amma baya mi baya bata sallah to kun ji kenan ba kowace haram ke mi ba ya bata sallah ana sallah kai ka zare ma wani salula cikin aljihu ka sa aljihunka ka yi haramun ko amma sallah ta lalace tana nan jayyid amma akwai malaman da suke ganin yana lalata sallah ana ganin da ke ko sai malam yace wal musawatu fihi makruhun yi daidai tare da liman a cikin abin da ba kabbarar harama da sallama ba makruhi ne kuna gane abin da kyau yawwa a takaice dai magana mafi inganci shine rigar liman in yawaita yana lalata sallah domin manzo Allah ya ce innama ju'ila al-imamu li yutamma bihi fala takhtalifu alayhi hani ne fala takhtalifu huna an-nahyu wan-nahyu yaqtadi al-fasad ka'ida malaman usul suka ce hani yana hukunta lalacewa in manzo Allah ya ce kada ayi abu kaza to yana nuna in an yi shi ya lalata mi aikin sai da dalilin da ya nuna ya nuna bai lalace ba kenan rigon liman yana lalata sallah faslun al'afdalu an ya kifar rajulul wahidu an yaminin imam abin da ya yi mutum guda ya tsaya daman liman in mutum biyu ne za su yi sallah walisnani fasa'idan khalfahu su kuma wanda suke biyu zuwa sama su kuma su yi sallah bayan liman wa tasihu salatul ma'mumi idza taqaddama ala al-imami sallar mamu ta inganta idan ya kasance yana gaban limamin shi lakinnahu yukrahu sai dai an kyankyamace haka idan kana ligai da zarura idan babu larura amma inda larura to wannan babu laifi ma'ana ya kasance mamu ya dan shiga gaban liman kaɗan amma akwai malaman da suke ganin sallar ta lalace in dai har akwai wuri ina baya wa tajuzu salatu munfaridan khalfa as-saff ya halatta yin sallah musallam ya ya halatta yin sallah ga mutun shi kadai bayan sahu ana gane dake ko amma nan suna nihin in sahun ya cika domin manzo Allah yace la salata lil munfaridi khalfa as-saff duk wanda yazo shi kadai ya aza sahu alhali sahun gaban shi bai cika ba to baya da sallah dole sai an cika sahu na me na gaba yau wasu ma duk suna ciki muta wanda suke sallah waje masallaci bai ciki ba duk suna ciki sai wanda bai sani ba sai wanda bai sani ba faslun al-afdalu an yaqifa ar-rajulu wa yukrahu tafriqu as-sufuf min ghairi darurati an kyamaci a rarraba sahu ba tare da larura ba me ake nihi ma'ana yanzu wannan wannan wurin wannan sahun mutane in suka taru duka suna cika shi sai a ce a'a mutum kaza nan mutum kaza nan mutum kaza nan shine abin da malai yake nihi kenan ba a so a raba sahu sahu na gabbami ba bai cika ba sai in sallar janaza ce ita wannan ya tabbata ana iya a rarraba na a samu falala ta sahu ina ne wa yajuzu an yusalli al-ma'mum fi makanin a'la min makanin imami mun gan shi a ashmawi ko ya halatta mamu yayi sallah a wuri wanda yake ya hi tsawo akan na liman illa an yaqsida bi dalika al-kibra fa takunu salatuhu batila sai in yayi wannan ne dan girman kai nuna isa to wannan sallar shi ta lalace wala yajuzu an yusalli al-imamu fi makanin arfa'a mimma alayhi ashabuhu haka baya halatta liman yayi sallah a wuri wanda ya dauka kowa akan wanda sahabban shi yake da suna mutanen shi suke ma'ana wanda suke sallah bayan shi suke liman ya hau abu wanda ya sama akan na mamu in kana fi ghairi safinati in ba a cikin jirgin ruwa bane fa in kana yasiran kashibri amma idan ya kasance yasiran ma'ana ɗan abin da ya yi tsawo da shi ma'ana in ya kasance inda liman ya hau ya yi tsawo ne akan inda mamu suke daidai da ɗani guda shine shibir wannan shine ɗani walam yaqsid bihi al-kibra kuma bai nuhati girman kai ba fa inna salata sahiha to sallah ta inganta misali ai za ku ga duk inda liman yake ana ɗan me an ɗaga shi to in an san shari'a kada a bari ya ne yawwa kada a bari ya wuce shibiri ko ya wuce shibiri ya wuce ɗan kaɗan dai domin annadiru la hukmala wal yasiru muktafarun ko yace wa in kana faslun ko wa in kana fa inna salata sahiha yace in daidai ɗani ne inda inda yayi tsawo akan na mamu to sallah ta yi wa in kana aksana min zalika batalat alaihi wa alaihi amma in tsawon ya wuce haka to sallar shi ta lalace kuma su ma mamun sallar su ta lalace faslun aljum'atu fardu ainin ita juma'a ha farilla ce ta ainihi wasa'yu ilaiha wajibun alal ba'idi kuma tahiya zuwa gare ta wajibi ne ga wanda yake nisa qabla nida'i kamin ayi kiran sallah bi miqdari ma yudriku da daidai gwargwadon abinda zai iskowa ma'ana daidai tahiyar da in yayi zai isko sallar wa alal qarib bi zawali ash-shams ma'ana wanda yake nesa ya je juma'a dole ne a gare sa kamin ayi kiran sallah ana gan da ke ko shi kuma wanda yake kusa to da rana ta hita daga tsakiya to dole ne akan sai ya gaugawa ya tai ina ya tai masallaci wakila bil azani wasu kuma suka ce a'a shi ma dai sai an yi kiran sallah ne kenan sallar juma'a tana da lokaci na wajibi shine da an yi kiran sallah na biyu to dole ne ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati min yawmil juma'ati fas'au ila zikrillah shine ku yi gaugawa kenan gaugawa zuwa sallar juma'a dole ne ba wai ma zuwan ba a gaugawan tahiyan dole ne da an yi kiran sallah وقيل بالأذان وسكما ولوجوبها سبعة شروط واجب تنتين على شرط غدا بكوي الأول التكليف نفرقو شيني كسانشي مكلفي ne فلا تجب على صبي ناك باتا وجبتا أكن يارو ولا مجنون كما هو كشي ونحوهما كما كمن تنسو الثاني الحرية نبي أنج فلا تجب على عبد ولا من فيه شائبة حرية ba ta wajabta akan bawa ko kuma wanda a cikinsa akwai wani ɓangare shine sha'iba akwai wani ɓangare na ‘yanci kun san akwai rabin bawa mutum biyu ne suke da bawa sai gudan ya ce shi ya ‘yantar da ɓangaren shi to wannan bawan rabi ne to shine ma'anan fihi sha'ibatu hurriya walakin yustahabbu lahu sai dai ana mustahabbi ne a gare shi walis sabiyyu huduruha haka yaro shi ma yana iya halarta as-salisu az-zukuriyya mazakuta fala tajibu ala imra'ati dan haka sallar juma'a ba ta wajabta akan mace arrabiu al-iqama na hudu shine ya kasance ba a cikin balaguro mutum yake ba fala tajibu ala musafirin illa an yanwiya iqamata arba'ati ayyamin ba ta wajabta akan mai balaguro sai in yayi niyyar zama kwana hudu a inda yake a inda ya sabka za mu gani me yasa suka kwana hudu muka zo wajen kasaru za mu ga wannan الخامس الاستيطان بموضع يستوطن فيه زما أولين دا داما أنا زما السادس القرب كسنج بحيث لا يكون منها في وقتها على أكثر من ثلاثة أميال تيندا بزي كسنج با ألوك تنت أهيدا ميل قدا أكو وهو القدر الذي يبلغه الصوت شيني daidai gwargwadon abin da sauti yake isar masa as-sautur rafi sauti wanda yake daguwa idza kanat ar-riyahu sakina idan ya kasance iska yana daguwa wal aswatu hadi'a saututtuka kuma sun kwanta babu wani kwaramniya wal mu'adhdhinu sayyitan kuma mai kiran sallan yana me yake da suna yana kyautata sautin nasa yana daga shi kenan duk wanda ya kasance sautin yana isar masa to dole ne yami ya abin ga kenan ma abin da malai yake nuni shine idan ya kasance tsakaninka da masallaci mil guda uku ne ko kiran sallah yana iso maka to dole ne ka je wannan sallar komi nisan wurin yace wa mabda'ul amyal gashi nan zai fassara amyal shi kuma farawan mil ko kuma yanda mil yake الثلاثة من المنار ومبدأ الأميال الثلاثة من المنار ميل قدا أكو دا أكتي ينا فارواني من المنار دقا ميناري inda wannan tozon na masallaci yake inda ladan ke hawa ya kiran sallah daga wannan wurin yake farawa har zuwa inda kake daga nan za a kilgawa daga nan zuwa inda kake ya kai mil uku in ya kai mil uku dole ne ka zo me ka zo masallacin juma'a وقيل من طرف اليد وسكم من طرف البلد وسكم suka ce a daga ƙarshen gari daga harkon garin da masallacin yake ne za a mi za a kilga har zuwa inda kake wal milu alal mashhuri kama sayati alf zira'i shi kuma mil a magana mafi inganci kamar yadda zai zo zira'i guda dubu ne an san zira'i ko yawwa zira'i shine wannan zira'i dubu shi yake yin mil nawa mil guda na eh haka nake so in ce na jira'i guda haka daga nan zuwa nan wanga shine ba jazakumullahu khairan na'am yace wa tahdidu bil masafati al mazkurati inma huwa fi haqqi al kharij an balad al jum'a yace a kayyade lokaci da aka ambata a can innama huwa fi haqqil kharij an baladil juma'a yana akan wanda yake wajen garin da ke da juma'ar ne amma wanda a cikin garin misali a ce nyamai masallaci guda ke da kwai ai kun san daga nan daga nan misali zuwa ƙarshen gari ya hi mil uku daga nan zuwa ƙarshen yamai ya hi mil uku to kaga duk da ya hi mil uku nan amma dole wanda yake can sai ya ne sai ya zo juma'an domin masallacin juma'an a cikin gari yake kuma shi ma a cikin garin yake kenan shi ne yake nufin wannan tsawon da aka yi shine ana nufin wanda yake wajen garin da masallacin yake wa amma man huwa fiha fatajibu alai amma wanda yake cikin garin to komai nisan wuri sai ya zo walau kana min almasjid ala sittati amyalin to kaji mala yace ma koda ko ya kai mil shidda as-sabi'u as-sihha na bakwai shine lahiya fala tajibu ala marid ba ta inganta akan maras lahiya wa in sahha qabla an tuqama lazimatu amma in ya samu lahiya ka wanga irin rashin lahiya in ya samu lahiya kamin a tayar da sallah to dole ne sai ya zo juma'a ana gane da ko ranar juma'a ka kamu da rashin lahiya amma kamin a tayar da sallah ka samu lahiya to kana samun lahiya ka kaɗe takalminka rugo zuwa masallaci dole sai ka yi sallar juma'a wali ada'iha arba'atu shurutin aiwatar da aiwatar da sallar juma'a yana da sharuɗa guda hudu al-awwalu al-imamul muqim ya kasance limamin da yake a gida ne ba a cikin balaguro ba fala tasihhu afzadan wala bi imamin musafin dan haka sallar juma'a ba ta inganta ga afzaz shine mutafarridan ga ɗaiɗaikun mutane wala bi imamin musafin ko da limami wanda yake cikin balaguro asani aljama'a na biyu shine jami'i wa hiya ghairu mahdudatin bi adadin mahsusin ba a keɓance jam'in nan ba da adadi keɓantacce walakin la tujzi'u minha as-salasa sai dai mutum guda uku ba sa isa yin jam'i na juma'a walal arba haka kuma mutum hudu wa ma fi ma'ana zalika da abin da yake yake da wannan ma'anar balla budda an yakunu adadan tatakarra bihim qaryatun dole ne sai an samu adadi wanda alƙarya gari yake kewaye da su mustaghni mustaghnina an ghairihim sun wadatu daga wasunsu ma'ana ba sai wasu sun zo sun cika musu ajo ba aminina ala anfusihim kuma sun amintu da kawunansu wa hadha al'adadu shartun fil ibtida'i ila fi dawami wannan sharadin sharadi ne na farko ba sharadi ba na dawama fa in faddu min half al imami idan an fara sallar juma'a sai mutane suka watse bayan liman wa baqiya minhum 12 mutum goma sha biyu suka yi saura li salamati li salamihi har zuwa ya sallame sahat to sallar ta inganta wa illa fala in ba haka ba to sallar ba ta yi ba asalisu aljami'u ya kasance akwai masallaci na juma'a fala tasihu fi ghairi baya inganta sallar juma'a ba ta inganta a masallaci wanda ba na juma'a ba wala ala sathihi ko kuma akan saman masallacin misali yanzu ga munan cikin masallacin na juma'a sai a koma sama a ce za a yi ni sallan juma'a wala fi baiti kanadilihi ko kuma ɗakin aje-aje ana gane da kyau ko za a iya fassara shi da mangaza amma ana nuhin dai kamar wani ɗaki da ake keɓancewa a cikin masallaci don saboda kayan wuta na na masallaci tunda a da al'amari na kayan wuta yana da yana da girma sosai sai itace wasu itace da ne duka a takaice dai ana nuhin mangaza ولا في معنى الجامع وفي معنى الجامع في حق غيره da kuma abin da yake ɗaukan ma'anan masallacin juma'a a haƙƙin wanda ba shi ba ma'ana a haƙƙin wanda ba ba limami ba rihabuhu wa fi ma'ana aljami'i fi haƙƙi ghairihi kuma a cikin ma'anar masallacin juma'a a haƙƙin wanda ba shi ba rihabuhu shine haraban masallaci ma'ana haraban masallaci tana ɗaukan hukuncin masallaci ba sa ana gan da kyau ba ina ne haraban masallaci yanzu nan waje masallaci yana da yana da ƙuriya yana da yana da haraba to yanzu wannan shine nan ƙuryar masallaci yanzu da a ce babbar gina wadda ta kewaye wannan masallacin to can wajen shine me haraban masallaci to shine malam yace shi haraban masallaci ya halatta domin yana ɗaukan ma'anan masallacin wa turuqu almuttasilatu bihi da kuma hanyoyi wanda suke hada masallacin ma'ana hanyoyi wanda daga su wanda suke isa ga masallacin idan tasalati sufufu idan sahu ya hadu wa bakal masjidu kuma masallacin ya matse abinda malam ke nufi shine shi limami dole ne in zai sallah ya kasance a ƙuryan masallaci yake ana gane da ke ku shine sai ce wa fi haƙƙi gairihi amma wanda ba liman ba shi ya halatta ya bi liman a cikin harabar masallaci ko kuma akan hanyoyi wanda suke isa zuwa game masallaci idan hanya idan masallacin ya ne ya matse babu wuri kinan kun ga salolin da ake a bisa kan hanyoyi dalilin matsewar wuri ba ni bane ba laifi bane amma liman ya huto daga masallaci a je waje ayi sallah wannan shine mala yace bai halatta ba shine abin da yake nufi fi haqqi ghairihi الرابع الخطبة قبل الصلاة خطبة كامل صلى ولا تصح الخطبة إلا بحضور الجماعة خطبة كما باتا إنغنتوا سيد حلرت الجماعة التي تنعقد بهم الجمعة وأن الجمعة تكي قلوا دسو ويستحب الزينة بأحسن الثياب كما أنا صمتني تنيا إكوا دزينة دكايا ما في كاو ناس إذن زي جي مسلاتي وقص الشارب da kuma rage gashin baki wa taqlimul azafi da cire yan yatsu na yi gwaranci ko ya za a ce ya ake cewa to yawa cire aka yi fa shi ne nake na yi gwaranci cire aka yi fa wasu da yin asuwaki wa musultibi da shafa turare wa nahu zalika da makamancin haka wa yasqutu fardul jumu'ati bi maradi farilla ta jumu'a tana sabka akan mutum dalilin rashin lahiya ya ta'azzaru ma'ahu al-ityanu wanda baya iya tahiya aw la yaqdiru illa bi mashakkatin ko kuma baya iya tahiya sai da wahala sai ya sha wahala sannan ya tai shadida ma'ana wahala mai tsanani wa bi tamridi qaribin haka kuma ga wanda yake jiyan marar lahiya na kusa gare shi dan uwan shi wa bi khawfi zalimin yu'tihi ko kuma dalilin tsoron wani azzalumi da zai cutar da shi fi malihi a cikin dukiyarsa aw nafsihi ko kansa aw khawfi narin ko kuma tsoron wata wuta aw sariqin ko kuma wani barawo yana tsoron barawo ya tare sa akan hanya aw habsil ghurama'i ko kuma yana tsoron wanda yake bin shi bashi yami ya tare shi mun gani mun gani shi a shimawi ko wa huwa mu'sirun alhali kuma ba ya da abin da zai biya wa bil wahlil kathiri haka kuma dalilin tabo mai yawa tabo mai yawa yana iya halatta maka rishin zuwa juma'a wal matar shadidi da kuma ruwa masu tsanani wa akli thumi wal uri da kuma cin tafarnuwa idan ka ci tafarnuwa bakinka na tawari to an yahe maka kaka je juma'a wal urwi ko kuma baka da tufan da zaka ruhi al'aurarka faslun salatu safari sunnatun sallah ta mai balaguro sunna ce yana nuhin kasaru kasaru sunna ce ba ana nuhin mai balaguro ba dole bane yayi sallah ana nuhin kasaru shine salatul musafir walaha sababun wa shara'i kuma tana da dalilai da kuma sharuɗa wa mahallun da kuma inda ake yin ta fa amma sababuha fa kullu safarin tawilin dalilin ta shine dukkanin balaguro mai tsawo wa huwa arba'atu burdi shine burdi guda hudu wal baridu arba'atu farashih shi kuma barid farsaki guda hudu yake wal farsaku thalathatu amyalin shi kuma farsaki mil guda uku yake wal milu alfa zira'in shi kuma mil zira'i dubu ne fahiyya sittatu fahiyya sittata ashara farsakan dan haka ita eh me yake da suna abin da ke halatta wa mutum kasaru shine farsahi guda goma sha shidda fahiya samaniyatun wa arba'una milan mil guda tamanin arba'in da takwas wa amma shara'ituha wanda a takaice dai a nan abin da mala yake nihi shine balagurin da yake halatta maka ka yi ƙasaru shine wanda ya kai farsahi guda goma sha shidda wanda da na ƙiyasta ya yi katurvintinet kilometer kilometer tamanin da tara gomiya takwas da tara ana gane da kyau ko idan mutum yi kilometer gomiya takwas da tara to nan ne ya halatta gare shi ya yi mi da yi kasaru amma a malikiyance amma a magana mafi inganci babu adadi ƙayyadadde ƙa'ida a wajen malaman fiƙo suke cewa ma la hadda lahu fi shar'i fa yuhaddu bil urfi duk abin da ba ya da haddi shari'a ba ta ƙayyade ba to za a ƙayyade shi ne da al'ada a al'adance balaguro na ina zuwa ina ne in mutum ya za a ce mishi ya yi balaguro a garin ma ya gangaci misali akwai ƙauyuka da suke kusa da kusa irin wannan za ka gani daga ƙauye kaza an kashe ƙauye guda sai a ce a ya je nan ƙauye kaza ya komo kinan ba a cewa ya yi me ya yi balaguro ta wannan shi dai ne kenan amma a malikance in ka ji adadin kilomitar kin da za ka iya ne kasaru al'awwal an ya kuna safaru wajihan wahidan ya kasance balaguron tahiya guda ne zahaban fakat tahiya kawai fala yuhsabu ma'a zalika ruju'u ba a kilgawa da komowa bal yu'tabaru ruju'u wahdahu shi komowan ana kilga shi shi kadai abinda malai yake nihi wannan adadin kilometer kin da muka faɗi ba wai ana hadawa bane tahiya da komowa kilometer nawa zaka yi a'a tahiya kawai ne sai kai wannan kilometer kin dawowa ita ma daban za a mi za a kilga ta asani al'azmu ala qat'i al-masafati al-mutaqaddima mutun yayi niyyar a yanke wannan me yake da suna zangon wanda ya gabata ma'ana mutum ya yi niyyar yin tahiya mai irin wannan nisar min awwalihi daga farkonsa min gairi taraddudin ba tare da ya yi wani shakka ba ko ƙwanƙwanto daf'atan wahidatan tahiya guda as-salisu ash-shuru'u fihi farawa a cikin balaguron fal hadariyu yaksuru idza أدى البساطين المنصوبة إلى تلك البلد المعمورة إيش وند إيش أتكين برني شيني الحضري daga alhabara ne wayewa ko yawwa wanda yake a cikin birni yana fara kasaru idan addal basatin basatin idan ya wuce gonaki almansubata ila tilkal balad wanda ake jinginawa zuwa ga wannan garin al-ma'amurati bi amaratiha wanda ake rayuwa ana gane da ke ku abin da malai yake nihi zaka fara kasaru idan kai niyan balaguro daga ka wuce gonakin garin ku in cikin birni kake ana gane da ke ku wal amudi wa huwa sakinul badiya amudi shine mai zamna a ƙauye yaksuru ila jawaza hillatahu zai iya fara kasaru idan ya wuce hillarsa wa hiya albuyutu allati yansibuha liyawiya ilaiha ita ce gidaje wanda yansibuha liyawiya ilaiha shine ma'anan itace da zai kafawa wanda ya rike su a matsayin gida yana zama a cikin su wa sakinu aljabali aw qaryatin la bina'a fiha shi kuma wanda yake zamne a cikin duwatsu ko gari wanda babu gina a ciki wala basatina kun babu gonaki yaksuru idan fasala an manzilihi to zai fara kasaru daga ya huto da inda ya sabka wa muntahal qasri karshen kasaru kuma yana kasancewa ne fi dukhuli a wajen shigowa ma'ana wa huwa mabda'u qasri wa huwa mabda'ul qasri fil khuruj shine farkon fara kasaru a wajen hita abinda ake nihi daga lokacin da ka dawo daga balaguro da ka fara daga gonakin garinku kamin ka shigo garin daga ka fara daga gonakin garinku to kasaru ta me ta kare misali idan ka kawo a biya so ai kun gani gidaje ba su yi da kai ba ko to da ka kawo nan kame ina ina tsammani ma har gaban ta ma duka karurruka ne ko wajen sorai ko yawa misali to wajen sorai in ya mai ne wajen hamdallahi ko tunda karurruka duk sun kai can ina ji wanda zai zo ya mai da ya kawo hamdallahi kasar utami ta kare mishi ta ida yace الرابع إباحة السفر halittawar balaguro ma'ana wani balaguro ne yake halatta mashi ya yi kasaru falmusafiru lillahi don haka wanda yake balaguro don wasa ka tsaidi kawan harauta min gairi hajati ba tare da wata bukata ba wal'asi bi safarihi ko kuma wanda balaguron nasa na saɓon Allah ne kal'abiki kamar wanda ya tsere ma iyayen shi ya tsere ma mai gidan shi bawa wanda ya tsere ma mai gidan shi wal aqi ko wanda ya tsere ma iyayen shi la yaksuruna dukkanin su ba sa yin kasaru kenan kamar yadda muka dai faɗi ne ka'ida ce la tustabahu rukhsatu fil ma'siya duk wanda yake cikin sabon Allah to ba a sauƙaƙa mishi sauƙi na Allah kenan balaguro na sabon Allah kamar zuwa kallon ball ko zuwa kokowa ko zuwa wajen wani kaɗe-kaɗe dukkanin shi wannan balaguran na haramun ne ba ya halatta maka kai ne kasaru wa amma mahalluhu fa kullu salatin ruba'iyya amma inda ake yin kasaru shine a mai ji ba an yi awa ko to ai ya kamata mu ya kamata mu tsaya da in lokacin abin mu ƙara minti goma sai mu tsaya bayan sallar la'asar za mu yi darasi guda sai a watse malam ya ce wa amma mahalluhu fa kullu in ba haka ba gobe da waya mu iya ida shi ya ce amma inda ake yin kasaru dukkanin sallar da take da raka'a hudu adraka waqtaha fi safari wanda ya riski lokacinta a cikin balaguro ma'ana duk sallar da take raka'a hudu lokacinta ya isko sa yana cikin balaguro fala yaksuru subha wal maghriba dan haka ba zai yi kasaru ba a asuba da maghriba wa yaksuru fa'itata safari sawa'un qadaha fi safari aw fi al wanda yaksuru fa'itata safari zai yi kasaru a sallar da ta kubuce masa a cikin balaguro sawa'un dai ne qadaha fi safari ya ramka ta a cikin balaguron aufil hadari ko kuma bayan ya dawo ne kama yutimmu al-hadariyata allati tarattabat fi zimmatihi fil hadari kama yanda zai cika sallar da ta kama shi yana ba cikin balaguro ba zai biya ta a cikin balaguro wasafari wa yaqta'u al-qasra niyyatu iqamati arba'ati ayyamin sihahin bi mawdi'in kasaru tana katsewa daga lokacin da mutum yayi niyyar zama fiye da kwana hudu ana gane da kyau ko kwana hudu cikakku shine sihahin bi maudi'in a wuri a malikiyance da kayi niyan balaguron ka zaka yi kwana hudu ko fiye da haka to sallolin ka duka zaka bi zaka cika su ana gane da kyau ko zaka cika su kun ba malikiya ba kawai namanta san wane ne ba daga cikin mazahib kenan kusan dai mazhaba bi suka tayi akan haka balaguro in ya wuce kwana hudu in ka yi niyan za ka wuce kwana hudu to za ka me za ka cika sallolinka ba za ka yi ƙasaro ba amma in baka san adadin kwanakin da za ka yi ba babu lihi kai ta yi ce lokacin da ka ne lokacin da za ka komowa matuƙar dai kwanakin ba su yawa sosai ba to wannan shine kina shi ma dai a takaice babu dalili karar da ya nuna ga adadin kwanakin da ake yi na mi na ƙasaru duka ijtihadat ne na malumai amma abin da yake alkhairi in ka sabka domin kasarun an shar'anta ta ne don sauki ana gan da kyau ko don kada a baka wahala to yanzu zamna kake ai baka wata tahiya kidan babu wata wahala a gare ka kai ne ka cika sallar musamman in ka samu jami'i in ka samu jami'i sai ka bi na garin su mutum yana garin su na ainihi eh to yanzu misali shi dan matankari ne Binyaminu dan matankari to yanzu yamma yake da zama ko amma zai je matankari ya yi kwana biyu to ya halatta ya yi kasaru a ya halatta eh ya halatta tunda ai ana kilgawa ne da inda kake zamne da sunan zama yanzu idan ya tayi matankari da niyyar me zai zai tafi yanzu da ka zo nan ya mai da niyyar koma kai ka zo ne ko yau kenan yanzu nan yake da zama zu da tuzuru ne bai da gida geto ne ke gare shi ala gane da ke ko eh nan yake da zama mm eh shi ne to bayanin da muka yi a nan mutum ne misali sallah ta kubuce masa yana cikin balaguro jiya ko sai yau misali ya tuna kai ashe aje da nake cikin balaguro ban yi sallar azahar ba to yanzu ya zaka biya ta wannan ita ake ce ma safariya yanzu sai ka biya ta raka'a nawa biyu zaka yi amma yanzu yanzu kana cikin balaguro ne sai ka tuna kai jiya ina cikin shirye-shiryen balaguro na manta ban yi sallar magriba ba ban yi sallar isha'i ba to yanzu raka nawa za ka yi hudu domin habariya ce ta kama ka ne lokacin kana ne kana mazamnin gida ana gane da kyau ko na shi ne muka yi anan ba idan ba a tsaya bayanin shi sosai ba ne don mun yi shi a cikin ahalari da ishmawi duka fa'idatun fa'ida iqtida'ul musafir bil muqimi wa bil akshi sahihun mai balaguro yayi koyi da wanda yake gida ya tabbata wa bil aksi haka kuma da kishiyar haka lakinnahu yukrahu sai dai makruhi ne wa tata'akkadu al karahatu fi iqtida'i al musafir bil muqim karhanci yana ƙara karfafuwa idan ya kasance wanda yake cikin balaguro yayi bi bayan wanda yake ni wanda yake gida fa in iqtada bihi lazimahu ittiba'u idan har yayi koyi da shi to ya zama dole gare shi ya bisa wala i'adatu alaihi kun ba zai maimaita sallah ba abinda ake nufi shine kana cikin balaguro sai ka bi waɗanda su ba cikin balaguro suke ba sallah to dole zaka cika raka'a nawa raka'a hudu ba za ka ce ba an yi biyu to in zamna in jira su sai sun sallame sannan in sallame a'a ba a haka in ka bi masu cikawa dole sai ka mi sai ka cika وإن اقتدى المقيم به فكل على سنته فيصلي المسافر فرضه yace idan wanda yake ba cikin balaguro ba yayi sallah bayan wanda yake cikin balaguro to kowanne zai aiki da sunnansa shi mai balaguro ya raka'a biyu shi kuma wanda ma mai balaguro bai tashi yami ya cika hudu ya cika biyu fa idza sallama min raka'ataini ai hakuri mu kara gaba idan ya sallame da raka'o'i guda biyu in ba kuskure bane nayi in ya sallame daga raka'o'i guda biyu atal muqimu bima baqiya min salati shine bayanin da muka yi sai ya cika abin da ya yi masa saura na sallar sa faslun fasali wa sifatul jam'i bayna as-salatayn al-mushtarikatayn nawa ne ake tada sallah 20 ko ha 20 ake tadawa na'am to muna iya mu tsaya haka gomiya biyu da da biyar ko ko gomiya biyu ne a eh za mu dakata haka kenan bayan sallah sai a ci gaba bayan sallah kenan za mu yi karatu guda sai a abin ga ai kun gani an an an wuce rabi ina tsammani سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله